دهلت قومه عليه فأبدا وأقله المدعبه الإجداء صل يا رب وهم على من وللكلب رحمة وسع العالمين علما وهلما فهو بار لم تؤيه الأحباء سلم على من هو للخلق رحمة وشكر مستقل دنياك أن ينسب الإنساق منها إليه والإعطاء سلم على من لا هو للكلب شمس فضل تحقق الظن فيه أنه الشمس رفعة والضياء سلم على من هو للكلب رحمة فإذا ما دعا مع نوره الظل وقد أثبت الظلال الدحاء سلم على من لا وللكلب فكأن الغمامة تستودعته من أذلت من ذل يدبقاء خفيت عنده الفضائل وانجابت به عن عقولنا الاهواء ثم سلم على من وللسلب رحمه وشفاء أما الصبح للنجوم تجلنا أما الشمس للظلام بقاء على من هو للكلب رحمة معجز القول والفعال كريم الكلب والخلق مقصد مئقاء سلم على من هو للكلب رحمة لا تجد بالنبي في الفضل خلقا فهو البحر والأنام إداء ثم سلم على من هو للقلب رحمة وشفاء الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صد جلالي وعدل الحق على لساني الإمام بوسيري يكي جبدا يمن جواب كان سكوفي da halaye masu girma na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana cewa wasu al'alami na ilma manzon Allah ya yalwaci talikai da tarin iliminsa wa ilman da kuma sanyin hali irin nasa sallallahu alaihi wasallam bahwa barun shi manzon Allah tamkar teku yake lam tuhihil a'ba'u wanda nauyaye nauyaye ba sa gajiyar da shi sallallahu alaihi wasallam nauyi da za a dora masa baya gajiyar da shi mustaqil shi kantacce ne da ya wulaƙantar da duniya ka wannan duniyar taka da kake kauna kantacce ne da ya jefar da wannan duniya an yun sabal imsak ya ya ya ya wuce a ce ana jingina masa kamewa hannu minha a cikin wannan duniyar ilayya a gare shi wal iqda'u da kuma kyauta ba wanda zai ce ma'aikin Allah ya kame hannunsa ya ki bashi ba wanda zai sunfanta ma'aiki ya ce shi ba mai bayarwa bane imsaku a ce ya kame kuma ba zai taba yiwa a ce an dauke ba da kyauta a gare shi ba Jabir dan Abdullahi al-Ansari yana cewa ma ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama amran fa qala la ba a taba tambayar manzon Allah wani abu a ce ya Rasulullah muna ina so ka bani abu kaza manzon Allah ya ce babu ba ba a taba jin kalmar babu a bakin sa ba ko bashi ne sai ma'aikin Allah ya ce wannan bashin dan ya biya wanda zai biya wa bukata bukatarsa hatta kai ga mai cin bashi ko kuwa mai nema ya zo wajensa shugaba alaihi salatu wassalam ba shi da wannan abun ya ce a je a ranta a bashi sai na umar ya ce ya rasulallah Allah bai ɗora ma ka kasance kana ɗora wa kanka wasu nauyaye-nauyaye wanda Allah bai ɗora maka ba idan akwai a bayar in babu shi kenan mutumin nan ya dai sai aka ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shiru ko kallon sai na Umar baya yi sai a ciki sai wani ya tashi sai ya ce masa ya rasulullah anfiq wala taksha minzil arshi iklala ka ciyar kar ka ji tsoron wani talauci da babu daga warwarewa wannan bashin naka daga wajen Allah madaukake da karka ji tsoron wani talauci da zai sauko maka daga Allah ba abun da zai same ka sai aka ga yayi murmushi yace bi haza umirtu ai da wannan aka umarce ni shi yasa yace shi ba a taba tambayar sa aji yace babu ba shamsu fadlin manzon Allah shine rana wadda take ta baiwa idan akwai baiwa da take isowa ga halitta gaba ɗaya to manzon Allah shine ranar da yake haska wannan baiwa Allahu huwal mu'ti wa alal qasim Allah ke bayarwa manzon Allah yake ni kuma ni ne nake raba tahaqqaqa zannu fi dukkan wani zato ya tabbata na alkhairi ga manzon Allah wannan zato ko ba wani zato bane annaku shamsu shi manzon Allah shine tamkar rana rif'atan wajen ɗaukaka a cikin dukkan wata baiwa waddiya'u shine wata rana wanda take ma'abociyar haske haskenta kamar yadda hasken rana ya ratsa kowane gida to haka hasken manzon Allah ya ratsa kowane gida kowane mutum ya samu albarkar manzon Allah ya danganta ka sani ne ko baka sani ba amma alkhairin ma'aiki ya ratsa kowa domin ba dansa ba da yanzu duniyan nan ma dai a ce an kifar da ita inda dai mun sani duk zunubin da al'ummar baya ta yi aka kifar da ita wannan al'ummar suna aikata irin wannan zunubin amma ba a kifar da wannan al'ummar ba duka saboda sayyidina rasulullah dan haka fa iza ma da mahaluru zilla iza ma da idan aka ce gari ya waye masa hantsi ya bayyana nuruhu hasken ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam mahazzilla sai kaga ya goge wannan inuwar kowa ya fito cikin rana aga inuwar sa amma banda ma'aikin Allah to aga inuwar haske ka taba gani ka haska hasken torch line a misali nake da rana kuma a ce idan ka haska rana za a ga za a ga inuwar wannan hasken ai ba zai yi ba shi haske ne ba zai yi a ga inuwar sa sallallahu alaihi wasallam وقد أثبت الظلال ظلال الدحاء أي شيء كوانتي داما يا تبتت دسامور إنوا فكأن الغمامة تستودعته kai ka ce wannan girgije ya wato ya ajiye shi ne man azallat min zilli dafafa dufafa wanda daga alfarmar inuwarsa ne a duba fa'o ɗumbin jama'a daga sahabban manzan Allah masu bibiyarsa daga inuwar manzan Allah ne suka samu inuwa. Wato, wai daga lokacin da shi girgije yake masa inuwa, kai ka ce dama an yi ajiyar inuwan ne, shi inuwan nan da ya shiga sai zama da alfarmar wannan sabon manzan Allah masu shiga cikin wannan inuwa. Wannan zai zama irin albarka da alheri da suka samu a babin ishara ko ko a hakika idan aka ce an kalli yadda mai tsara yake tare da ma'aiki
suna tattaunawa za ta ɗauko da san annabi Adam sai suke ta gega ai abul bashir ai annabi Adam ai shi ne aka yi zancen annabi Ibrahim sai aka ba ai kalimul lahi ai maganar Allah sai aka yi magana annabi Musa suka ce kalimul lahi ne shi ma aka kira ba aka yi batun annabi Isa shi ma suka ce aruhul lahi ne aka kira ba ma shi na jin yana fitowa sai yake abin da kuka faɗa a kan Adamu gaskiya ne. Kun ce Ibrahim Kalimullahi gaskiya ne. Kun ce Musa Kalimullahi gaskiya ne. Kun ce wa Isa Ruhullahi shi ma gaskiya ne. To amma ku sani wa ana Habibullahi. Ni kuma duk abin da ka sani Allah ya halitta gaba ɗaya ni ne abin da Allah ya halitta yake kauna. Ni kawai a cikin aka tambaya ne Allah ya ce ko kawai ka ce ni ne. duk wani abun da ka dace Allah na saka magana da hakika shi ne wannan Allah. Kullu faslin fil alamin faslin faslin ladhi yasta'aru al-qabala'u شك عن نفسه وشك له البدر ومن شر كل شر تباه صل يا رب ثم صل على من ولك الكرامة والجباه ورمى بالعصا فأحسن ليا ما الأسى عنده وما الإلقاء صل يا رب ثم صل على من ولك الكرامة ودعا للعنام إذ عملهم سنة من ظهورها دعواه سيارة ثم سل على من ولك الكرامة وجباه فاستهلت بالبيت سبعة أيام عليهم سهرة ونفاه سيارة ثم سل على من فتعرى موانع الرأي والتقي وعيد اللقاء توها السقاء سيالا بدون مدل على من هو الكرام وجهاه وأتى الناس ينتقون أذاها ورساه يؤتي الأنام فدعا فانزل الغرام فقلت واشتكيت بالله الشقاء فهي رب ثم دل على وللك الكرامة وجباء ثم أسرى الثرى فأخرت قلوبها ذكراها وآية الأحياء فهي رب ثم دل على وترى الأرض يوفة كسمائنا أشرقت من نجومها السماء سلالت ثم سل على من هو ذلك الكرامة والباء تقتل السر والياقوت من نور الباع البيداء والحمراء سلالت ثم سل على من هو ذلك الكرامة kullu fadli duk wata falala duk wani matsayi duk wata baiwa duk wata cikar isatil alamin a cikin dukkan tsanare fa min fadlin nabi kullu albarka manzan Allah daga girman manzan Allah daga matsayin manzan Allah ne ista'arul kubala'u masu girman matsayi suke aranta in ka ji an ce wani ne lance da Allah ne lance da Allah ne lokacin da manzan Allah baya dan ranar kiyama aka ce ko malaika aka ce da kai zance da Allah zai ce yau kan ubangiji ya dukunsu ma ba zai zance da kowa ba amma da aka zo gaban ma'aiki sai ce ana la'ani nake wannan abu idan ka ji an ce wani kalilun layi manzon Allah ne baya duk wani matsayi da zaka ji an ba wani mutum ko wani mala'ika to manzon Allah ne baya amma idan manzon Allah yana nan zancen girman masu girma kuma ya tsare na manzon Allah a girma abin da zai tabbatar da haka ranar alkiyama ba wanda zai iya tinkarar ubangiji ya yi magana da shi a ranar da dukkan halitta ta tare da baya ba wani bawan da baya wannan farfajiyar mala'iku suna nan annabawa suna nan dabbobi suna nan mutane suna nan aljannu suna nan amma da aka kai matuƙa aka ce wa zai je ya yi ubangiji magana shekara arba'in irin da lahira ba a yi hisabi ba kowa aka tabbata sai ya abu zai iya bai ba zai tinkarar ubangiji ba sauran kowa ya faɗi irin laifin da ya karfa a wulatin da ya yi amma da aka je gaban annabi isa shi cewa ya shi bai taɓa yi wa Allah laifi ba annabi isa bai taɓa yin zulmi ba inda yake to ka je ka gana da shi mutum da kai ba ka da laifin da ba za ka iya tinkarar ubangiji ka ba je ka wajen ubangiji ka roƙa mana abu a yi misali ya ce yau ka ubangiji ya laifi ma su zan ba ku shawara mutum ɗaya ne zai iya tsayawa a gaban da yau ya saurare wane ne kike ku zo ku samu manzon kuma ana tsayawa ga wasu ana fara jirowa bukatun kafin a kai kaje manzo Allah ce ko ni kuke bukata yau ni nake da wannan abu annabawan ma yake in sun rikice suna tsammanin al'amarin nan fa yau ba fita yace ni da zan kwantar masa da hankali ce ku kwantar da hankali ku duk za ku nemi gidan aljanna annabawan to na da kuma wani mai girma shukka al-fajr shine aka keke kirjinsa aka keke zuciyarsa aka fita duk wani rabon shekara wa shukka lahul badu to fa bayan kuma an ce ta karbe sa kuma sai aka keto masa wata aka yi je saman duniya ya abin da aka yanko din akwai maganganu da yawa akan yadda ya sauka duk da akwai dan ƙari da mutane suke yi wannan kuma lokacin ƙari ne na kawata labari a ce ai sai da wata ke shigo ta hanya wa ƴan da suke dare a wannan lokacin sun gani to an yanko masa wata daren sha hudu sa wa min sharti kulli sharti daga shartin kowane sharti da za mu akwai sakamako wato tunda an tsaga masa kirji to da me za a saka masa sai aka tsago masa wata an fahimce ni wani ma bin haka shi ne aka je yakin hudai mutum ka kafiri jubbannai da suka zo aka fara yaki musulmai suke da nasara kuma daga baya aka bar da musulman a filin yakin aka bar daga ma'aikin Allah sai akwai kwaya biyar cikin su akwai da yadda abuwa akwai da yadda abuwa da wasu daga tsiranin sahabbai bayan an gama yaki da wasu daga sahabbai suke cewa dan an baza su gaba daya kafirai jibinne suka kewaye ma'aikin da sahabban nan kwaya biyar ma'aiki na kan alfadarinsa da ake cewa da tulku shi ne a nan sai da aka kama ya fito ne ke so sai na abuwa amma kun cika da kai ke na wata jarumta ba wanda ya yaki da shi kadai kuma gani kuka yi yana ya abin da kaya su a nan ne kawo wannan ruwaya yace zuwa zuwa dai amma yana cewa a kai na abuwa ma ke tabawa duk sun buya bayan alfadarinsa yana cewa me komin abuwa mana in watsa musu sai na abin da gaba ɗaya mu mutum yake ba wanda yake jin abin da yake faɗa sai alƙadarin ma'aikin Allah ya yi ƙasa saboda dabbobin sa suna jin yaran sai ya yi ƙasa sai manzo Allah ya ɗauki ƙasa da ya ɗauki ƙasa sai ya watsa musu da ya watsa musu duk wanda suke farfajiyar da suka rikon sai gaba ɗaya ƙasa janki ɗaya sai na cika idanun gaba ɗaya shi ne Allah ya ce wa mara barka idan rabai ta walakin nan na harama to shi ne sai yake ba mu labari a nan imamu gudunmi wara ba bin bil haka in ba ku sani ba manzon Allah shi ne ya yi kifa da tsakuwa fa afsada jaita sai ya nufi wata rundunar dubin dai idan ina baka labarin jefa wannan kasa mal asa me kake jefa sandar annabi Musa ake ce ne mal asa me kake jefa annabi Musa sandar annabi Musa in ka mu idan ana labarin zuba kasana da manzon Allah ya yi wa man ilqa'i menene ma jefa sandan nan me kake sandan me kake ma jefa sandan ai abin da muke magana ma aikin Allah ne ya tarwata dubunnai da danki ɗaya na hannunsa mu'jizar da ta tarwata dubunnai a danki ɗaya ai ta mu mu'jizar da aka jefa sanda da dan dan dai ke wata yake gudu wada alil anami to ya yi wa talibai addu'a idza masu sanatu lokacin da masifa ta fari ta baibaye su min buhula daga farin ta shahaba fari ne wanda ya karar da abinci balaraban kauye ana ana ana zaune sai ga balaraban kauye ya zo yana yana ya shigo masallaci ranar juma'a sai zo ke ma'aiki zai hau mumbar sai kawai ya faɗa ma shi Allah a sai na ka wal azara yudni lubarha faqad jannat ummu sabi ala sirri mun zo maka ya rasulullahi yanzu ma ta ba ta kai ga aka ba wa mace sauro ta ba wa yaro sai dai yanzu ko jini dan babu wani sauran abinci a jikin ta uwar yaro har ta manta da ɗanta saboda tsabar yunwa ba inda za mu je mu roƙi Allah in ba a wajen ka ba wani ina ma za mu gudu in ba wajen annabawa ba walaysa lana illa ilayka firaruna wa'annan jirarun da zai ta ila rasul yana faɗan wannan magana sai wanda Allah ya tashi ya hau kan mumbar ya ɗaga hannu ya ce Allah gaisan gadaka ruwa muke so mai ni'ima bai sauke hannunsa ba sai na da da muka leƙa da saman babu komai sai kawai muka ga wata ɗan ƙasa wata ɗan jirgi da mulki ita kawai sai muka ga ya ya taso daga kan wani tsauni da bayan madina daga nan bai zarce a tsakiyar gari kawai sai wanda hannu ma a cikin bai zarce hannunsa ba kawai sai zaɓar ruwa aka yi a ranar nan duk wanda ya bar masallacin da ya koma gidan su a tsaye ya koma fasta hannun zirgin sai ka ji ta ta ta ta ta zo ta bai shekar da ruwan sama saboda aka ayyana ruwan sai da aka yi kwana bakwai ana yi aka yi kwana bakwai alaihim a garin wanda ya zo ya tsiro ki a maza na yi wannan addu'ar ruwa ma'aikin Allah ya kyan ya fito daga garin saboda duk hanyar da zai ruwa ya tsaka kwana bakwai ruwan ba ɗauke shi ba kyakkyar ya samu ya zo ya zo madina da ya zo garin madina ya yaro lallahi hanya ta tushe dabbobi sun shiga wani hali gonaki sun tsika gidan da sun rurruje ya rasu lallahi a yi addu'a wannan ruwan a tsayar haka kuma shi ba shi Allah ya ce ya ishe ya rasu lallahi ya isa sai ta gano shi hawa alaina wala alaina ai ba cewa ni a ɗauke ba a'a cewa ya hawa ne na wani abin da to Allah ai can da shi kuma ba kan mu ba ai can da shi ba kan mu shi ne wasu arabai suke cewa shi yasa ba zai taɓa yiwa a cikin duniya a rana ta bude ta ba babu inda aka yi ruwa ba saboda tun da yake hawa dai na wala alina to dole a kowace rana ta yasa sun da za a yi ruwa a duniya ba a yi a yankin kudu ya a wani yankin saboda wannan addu'a da ruwan da yake sarko ba zai yanke ba sahabatu wata girgije ne wanda babu mai tsantsanin albarka mai tsantsanin riba sai suka wuce cewa ai ya rasu Allah ya kai wa idza rama masal bani asfata kulha yana cewa ruwa dauke shi ruwa ne sata harama wa da arra'a shi wannan ruwan sai ka yana kirga don wuraren da ake kiwo wasaƙi da wuraren tayarwa wa haifin ibada da dukkan inda kishi yake su har su kawo sai zama to duk wata karka da ake tuka ta da ruwa sai da ta zama to ta ta cacce ce ta karkare saboda tsawon ruwan da ake zuba mata sai da ta kai ga kawo ta cacce ce wannan idara ce akan cewa ruwan har ya mutu yawa wa akan nan sai mutane suka zo yadda kuna za suna kuka suna cewa ya rasulullahi ruwan kan kuma to ai yayi yawa warka'u suna kuka a kan wannan ruwa wala kawo yau dai kun ga mamakin wani abin yalwa yuzi ruwan sama dai neman sa ake mai yalwa ne amma yau ga wata yalwa da sarari da mutane suke bukata yuzil alama ya zamanto yau shi ne yake fitar da mutane gala wannan al'amari ba da tsada ne gala wannan al'amari da tsada yake in ba a halar wannan Allah ba abin da ake nemo ido rufe mutane suna cewa sun rasa a sati ɗaya da aka ɗansa shi wani babu sai da abin ya zama ya jiki ta fi yanka da ne. Ko da a zai manzan Allah ya
لا يستسقوا daukewar sama sai da roƙon ruwa wato sai da aka daga hannu aka roƙo aka ce Allah ya dauke wannan ruwan tukunna ya dauke tunda manzo Allah ne yake zubo in manzo Allah bai ce ya tsaya ba to ruwan ba zai tsaya ba summa asrarta to fa daga nan ne fa ƙasa ta zamanto ta yi arziki asara ta yi arziki asara wato ƙasar duniya gaba ɗaya ta ce arziki fa karrat uyunu sai idaniya ta yi sanyi zikraha da sanyin idaniyar duniya wa ahyat ahya'u ta raya waɗanda suke a rayayyu fataral arda jibba sai gashi an ƙasa tana kallon irin ni'imomin abinci kasama'i ta yi ta yi kyau kai ka ce wata sama ce ashraqat min nujumi hazzal ma'u wanda da tana cikin duhu sai zamanto taurari sun haska sama ta da ka dauki sama dan an ce ba wata to ai kaga a lokacin za ta yi duhu irin idan ta yi duhu irin in aka ce taurari sun bayyana sai su dan haska ta to da ma'aiki addu'a aka yi wannan ruwa sai zamanto duniya gaba daya ta saka da wannan hasken takjilud durra har sai da zamanto lu'lu'i ma yana jin kunya wal yawaqita hakanan yaqutu ma yana jin kunya min nuri rubaha saboda hasken da aka samu min nauri rubaha daga fure da yake fitowa akan jigawa nauri shine fure rubaha jigawarta duk wata jigawa ta duniya ko kwata yankin da aka yi wannan addu'a sai ga fure ya fito can furen saboda ruwan ya sako saboda albarkar ma'aiki can furen idan ka auna shi da lu'ulu'i sai ga lu'ulu'i ba shi da kyau furen ya fi shi kyau albaida'u mai haske wal hamra'u da wanda take ja laitahu kasadi bi ru'yati wajhin la zala an kulli marra'ahu shiqa'u sallam ala man la walil kalbi rahmatan wa مصر يلتقي الكتيبة بساما إذا أطعم الوجوه اللقاء وللكلب رامة وشفاء جعلت مسجدا له الأرض فاستاذ به للصلاة فيها هراء وللكلب رحمة وشفاء مزهر شدة الجبين على البر كما أبار الهلال البراء ستر الغصن منه بالغصن فأدب لجمال له لجمال وقاء فانه الغصن والسكينة أن تظهر فيه آثار البعثاء سلم على من وللكلب وتقال الوجوه إن قابلته ألبستها ألوانها الهرباء yace laitahu da ba da ba kasali Allah a ce ya kebe ni bi ru'yati wajhi da ganin fuskar manzon Allah zala an kulli mar'a gushika duk wanda yake fuskar sa in dai fuskar da gaske ka ganta da ganin girmamawa ne to duk wata tabewa sai ta tafi a fuska a dukan zuciyarka Abdullahi dan Rawaha yake cewa law lam takun fihi ayatun mubayyinatun lakana manzuruhu yumbika bil kabar ace ayar qur'ani bata sauka ta yi jawabi akan manzon Allah ba duk hankali in ya kalli manzon Allah ya ishe shi bayani can fuskar kawai nana Aisha tace bone ya tabbata azaba ta tabbata ga wanda zai zamanto bai samu damar ganin wannan fuska taka ba ma'aikin Allah ya ce mata kwarai kuwa wanda ba zai ga wannan fuska ba shine wanda aka ambace ni a gaban sa yace ba zai yi min salati ba wannan ba zai ga fuska ta ba fuska ce wanda in an ga sukan wanda ake cewa ta Abu Jahl ta Abu Lahab da sauransu wayannan ba su ga fuskar manzon Allah ba fuskar da suka gani sun ga fuskar wani dan garin su ne a matsayin Muhammad ibn Abdullahi amma da sun ga fuskarsa a matsayin Muhammad Rasulullahi to ai duk wani tabewa ya bar wannan fuskar sahabbai suna magana suna cewa in suna gabansa in sun ga fuskarsa sai su ji shi a cikin wani irin yanayi da zarar sun bar gabansa kuma sai su ji yanayin ba irin na da saboda wannan fuska ce wanda duk mai ganin ta ba zai tabe ba sai da na Anas dan Malik yace muna garin Madina manzon Allah ya hijira ya ku ranar da ya zo shi duk garin haske yayi ranar da ma'aiki yayi wafati duk garin duhu yayi yace ka ba a gama binne ma'aiki ba sai da muka ji zuciyar mu ta canja ba irin ta da bace sai Imam Abu Sa'id yace Allah ya sa na ga wannan fuska wanda duk wanda ya ganta tabewa ta bace har abada Allah ya sa mu ganta gaba daya Mustir fuska ce mai cikar haske yaltaqil katibata shine yake haduwa da runduna ba saman yana murmushi in za a yaki ba murmushi yake akwai mutane da yawa kamar Usman bin Shaiba wanda shi a yakin Hudayn ya musulunta ite ni ai babansa Shaiba kashe shi aka yi a wajen yaki a yakin Bada dan haka ranar da aka ce za a yakin Hudayn sai ce shi ma sai ya kashe ma'aiki da aka zo an shagaltu da sauran abokan faɗa shi kuma sai ya zagayo ta baya ta baya ya zo zai taka wa ma'aikin Allah maki shi a tsammanin sa maza Allah gaban sa yake kallo bai san cewa yara man kalbahu kama yara man amabaku shi gaba da baya abun sa duk da yake yadda yake kallon na gaban sa yake kallon na bayan yana zuwa duk da ma'aiki sai ma'aikin Allah ya wayo yace da ya waiwayo fa tabassama ilayya sai kawai ya mun wani murmushi yana mun wannan murmushin yace maimakon na daga mashi na na taka masa sai na jefar sai na ji na yi kusa da shi sai ya rungume ni ban ban jikin sa bai ce kawai sai na ji ina cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah da yawa in ya hadu da su yana sakin wannan murmushin to zance ya kare kar ku tsammanin murmushi ne fa irin namu a'a shi naka tabassum ne wanda idan yayi wani haske ne yake fitowa daga cikin salawatu rabbi wa salamu alaihi idza as'amal wudu'a al-liqam idan ko ga zamanto fuskoki sun turbune shine as'ama din nan sun turbune da saduwa da shi to sai zama saboda girman matsayinsa kowane annabi ba za a yi ibada ba a lokacinsa sai a wani waje da aka kewaye domin ibada amma da ma'aikin Allah ya zo duk ila masjidan lakul ardu duk duniya sai aka ce an maida masa ita masallaci fatar da bihi lis salati fiya fatar da hira garu hira kar ku manta garu hira har girgiza yayi dan murna saboda manzon Allah yayi sallah a cikin sa wannan duwatsu suna murna suna girgiza saboda san manzon Allah ko kamar yadda dutsen Uhud yayi manzon Allah yana kansa da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman dutsen Uhud dan dadi sai yake nema ya girgiza sai man bakin Allah ya taba shi yake usbuti ya Uhud dan tabbata man inda kake ba ba kowa ne akan ka ba daga annabi sai siddiqi sai shahidai Allah wadaran mutumin da ya rayu baya kaunar manzon Allah muzgirin a bayyane shaddatar dabinu wannan fasa goshin nasa da aka yi alal bur'i an fasa din amma kuma kama azhar al jalal kamar yadda jinjirin wata yake bayyana albara'u wato yake yake bayyanar da waraka wato an an fasa masa fuska amma inda aka ba din sai ga cewa maimakon jini yana zubowa amma kuma bayan jini sai ga wani haske ne yake bayyana a cikin kai ka ce wani wata ne dan jinjiri ya bayyana akan fuskarsa sutira al-husnu minhu bil husni la ilaha illa Allah shine aka mas sutira sutira al-husnu kansa sallallahu alaihi wasallama kansa sutira minhu al-husnu minhu bil husni da kyau kansa an mas sutira ne da kyau fa jabli jamal al-adabin abin da yasa girma ga kyau irin na ma'aikin Allah da hakaitowa baitukan a to aini wa akmalu minka lan talidin nisa'u walitta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qarqulikta kama sha'u. ni dai wanda ya ji ka kyau ido na bai taba gani ba har annabi Yusuf din da ake faɗa tace da matan sun ganka wata kila da sai da su yanka wuyan su ba sani ba to amma me yasa annabi Yusuf idan an ganki sai a shiga wani yanayi amma kuma a cikin Allah idan an ganki sai a tabbata saboda shi annabi Yusuf jamala aka bashi shi kuma ma'aikin Allah sai aka ba shi jamala sai aka lullube ta da jalala da haka idan an zaki sai a tabbata amma in ya bayyana Imam al-Qurtubi yana cewa to ai ba a bayyana mana shi gaba ɗaya ba da an bayyana shi duka to da idaniya ba za ta iya kallon sa ba idan in ya in da in dalalar fuskar ta kai dalala wa'in sun sa ganshi sai suna raurawa sai ka ji ma'aiki yana cewa a'a ku daina tsorata mana ni fa dan wata baiwar Allah ne a garin Makka tana ma cin gari ni ma mutum ne irin ku wato yana so ya kwantar musu da hankali in an ganshi a daina tsorata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lahul li jamal lahul jamal ita shi can nan nasa wani wata jamala aka sa ta ta kiyaye shi wato jalalar da aka sa a fuskar sa ta kiyaye wannan jamalar ne wa huwa kasal shi manzon Allah kamar kamar fure yake la min sudufil akmab wanda ya bayyana a saman tsaunuka wal udi kamar turare yake shukka an gulliya wanda aka wato tsaga itaciyarsa kada an yi shiyal uyuna ya kusata ya lullube idaniya sanan milku wani haske daga manzon Allah ya kusata ya lullube dukkan idaniya ma gabaki daya li sirrin fiye saboda wani sirri da yake ciki hakasku zuka'u masu kaifin basira sun ba mu labari irin kaifin sirri da yake cikin hasken fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sana kulkusnu amma kuma fuskar abin da ya kiyaye ta shine wani kyau da Allah ya yi mata wastakiratu da nutsuwa an tuzkira badan ba za ta bayyana ba sai ya asara hal ba asau duk wata damuwa ba za a ga alamar ta ba a fuskar manzon Allah wa tuqalul wujuha in qabalatu wai dan riyo kariya waɗansu fuskoki mana in qabalatu in suka fuskar in suka yi gaba da gaba manzon Allah albasata alwana hal hirba wanda alhirba'u ita ce hawainiya hawainiya ce ta jeba musu launinta ka san ita ce mai launi kala-kala ko to idan fuskoki na munafukai suka gamu da manzon Allah sai ga fuskar mutum tana da launi launi in ka ga manzon Allah bai nuna mutum ya ce wani munafiki bane gara ka zauna a gaban sa wani mutum sahabbai za su nemi a yi masa wani abu sai manzon Allah ya ce ku kyale nan gaba akwai abu kaza da zai mana kuma daga ƙarshe ga mutumin ya dawo ya zama mutumin arziki malaika jibril ne ya zo a yakin uhud yace Allah ya yi izini duk wanda suke farfajiyar nan suka fasa ma fuska an ce mu hallaka su ma'aikin Allah ya daga hannu yace Allah a kyale su Allah ya ce ai sun yi laifi laysa laka min al-amru shay'un ai tuba alaihim aw yu'azibahum fa innakum zalimun ko dai in yafe musu ko na musu azaba su azzalimai ne ma'aikin daga hannu yace Allah ka shirye su ba sani ba duk mutanen nan gaba daya Allah shine masani akan komai ana so a nuna girman matsayinsa ne ana duk wanda suka taru a wannan barbajiyar manzo Allah yana kallon hakkin aikin da za su yi wa addinin musulunci ba wanda ya daga takobi a ranar ya fuskanci manzon Allah sai da ya dawo ana ce masa radiyallahu ta'ala anhu dudin su wanda ya jagoranci karya rundunar ta ma'aiki aka kakkace sahabbai Khalid bin Walid ne yau in ana tarihinsa a musulunci daga shi muke a matsayin saiful lahil maslul to haka ma'aikin Allah yake in ya ga fuskar wanda zai shiri zai ce to wani ku kyale shi Allah zai shiryar da shi idan ba zai shiryu ba zai masa addu'a Allah ya gaggauta halakar da shi to shine yace idan fuskoki fa suka yi aran gama da shi kai ka ce wato a hawaini ya ce ta game da rana sai ta canja launi kala kala ina ga zamu wadatu da wannan insha Allah sai wani satin idan Allah ya kai mu Allah ya ƙara mana kaunar annabi Allah ya ƙara mana kaunarsa Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya yi mana dukkan damuwa marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara lafiya kan masu bukatu na alkhairi ubangiji Allah ya biya Allah ya zaba mana shugabanni na gari Allah ya ba mu labu damuna mai albarka ambaliyar ruwa da ake ta famar magana akan ta ubangiji Allah ya kiyaye Allah ya kawo abin da zai ije mana wannan bala'i Allah ya kawo mana mafita a cikin ta Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin